محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka daren takwas ko wanda daidai da daren takwas ga watan rabi'ul akhir shine ake cewa ga watan jumada akhir ko shine ake cewa jumada tsari hira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya daidai da ishirin ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na sha bakwai a cikin wannan littafi mai suna kitabul akhdari kuma kai tsaye ana faran mu daga masjid abubakar siddiq allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yarda a wannan unguwa ta mu ta zarya a cikin wannan garin namu na maraɗi a cikin ƙasar mu nijar muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya sake samkan muna da kwanciya hankali da arziki da rahama da tausayi a ƙasar Tunisia da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya. Taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka yi zama lafiya ga musulmi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da aiki da daidai. Idan 'yan uwa ba su manta ba, satin da ya wuce mun karanta tambaya inda malam yake cewa hal yajibu alaihi shakru jami'i jawarihi shin ko ya zama wajibi ga mutum wanda yake baligi ya kiyaye gaɓoɓin jikin shi baki ɗaya malam ya ce jawab amsa wa yajibu alaihi ya zama wajibi ga mutum baligi isru jami'i jawarihi ya kiyaye gaɓoɓin jikin shi baki ɗaya mastaɗa shi ne iyakan gwalgwado. Idan ba na manta ba mun fara bayani na wannan gaba sai kuma lokaci ya yi. Wanda yanzu kuma insha Allahu ta'ala za mu dasawa daga mi daga inda muka tsaya. Malam ya ce, ya zama wajibi ga mutum wanda yake baligi ya kiyaye gaɓoɓin jikin shi baki ɗaya wani irin kiyayewa sai zama da kiyayewa iyakar gwalgwado mun fahimta ko wanda muka ce na daga cikin gaɓoɓi in ka ɗauka akwai halshi akwai idanuwa akwai kunnuwa akwai hannuwa akwai ƙaruwa ko akwai ciki akwai farjin mutum wanda wannan wasu ɓangare ne na gaɓoɓi na jikin mutum amma wanda suka yi kowanne haɗari ciki akwai halshi da kuma farjin mutum sun yi kowanne haɗari wanda in ku manta baya ba mun karanta hadisin da sahabi annan muhammad salam yake cewa ya rasulullah wai daman yanzu za a kama mutane da abubuwan da halsunan su ne ke aikawa annabi ya ce kai dai ma'azu da ayi barinka kai yanzu an ce ai duk wanda ka ga an killa shi ta kai cikin wuta halishe ne kai shi wanda wannan yana nuna mana haɗarin da ke da kuwa cikin halshe shi yasa annabi da yake karanto mishi wasu abubuwa da ya kamata ya kiyaye sai shi amma wanda yi kowanne cikin su ka kiyaye sai nuna mai halshe shi sai yake ce mishi kufu alaika haza ka kiyaye wannan halshen naka saboda ni magana ce wanda mutum za a yi annan Muhammad sallallahu alaihi ce bai mai da ka komi ba amma wurin Allah magana ce wadda take mai girma haka nan ne akwai maganganu da wanda za ka ga mutane suna aiki da su amma mutum mai da su komi ba za ka ga mutum ya yi ƙarya amma bai mai da wannan tsare komi ba wurin Allah abu ne mai girma yana ɗaya daga cikin manyan manyan zunubai wannan halittar da kake kallo da shi zaka shiga musulunci da shi zaka hita haka nan ne kai duk wani annabi ya ce duk wanda kaga ya hallaka mafi yawancin su halishin su ne ya hallaka shi yasa wannan halishin namu ba karamin haɗari ke da kwai cikin shi ba shi yasa Allah ya ce kaga wannan halishin da muka baka ba wata magana da za ta hitarwa daga cikin shi face mun wakilta mala'iku wanda za su rubuta ta duk wata magana da halishin ka zai hiddawa su mala'ikun nan babu ruwansu da wai wasa ne kake ma abokinka babu ruwansu a faɗa ne kake su kawai umarnin da Allah ya ba su tana hitarwa daga bakinka su rubuta ranar tashin kiyama sai Allah ya ɗauko littafin ya mika ma kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai Allah ya ce gashi karanta littafin ka ya ishe ka kayi mami kayi makanka hisabi kenan yana da kyau cikin gaɓoɓin mu hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa duk mutumin da ya kiyaye halshen shi ya kiyaye farjin shi haka annan Muhammad sallallahu alaihi yake Allah zai yi zai ba shi aljanna saboda mi gaɓoɓi ne wanda suke suna da haɗari kamar yadda insha Allah ta'ala za mu zauwa mujimi muji cikin karatu na ɗaya daga cikin wanda muhimmancin kalma wanda za ka ga da menene ake halitta mamace na baka baki ne ke magana ko sabanin wannan magana in ba a yi ta ba in ka neme ta kai ne da me kake haramta ma kanka ita da baki shi yasa bakin nan ba abun wasa bane ba wanda satin can mun karanto hadisi na ibnu abbas wanda yake cewa kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kasance ina tafiya bayan annabi ya goya ni akan abu hawan shi sai yake cewa ya gulam inni u'allimuka kalmati ya kai yaro ni zan sanashe ka wasu kalmomi wannan yana ƙara nuna mana cewa yara ba abun kora bane daga jiki saboda ni in ka kore su za su san ya ce wani aiki sabanin wannan wanda suka ga kai kana yi haka nan ne gashi annan Muhammad sallallahu alaihi yana ce mishi ya kai yaro in ka je fada annabi kamar yadda muka sha gai za ka ga ga uwaye ga iya hada ma jikoki kuma an haɗu duka saboda ni fada alkhairi ne ake tattaunawa mu kuma yanzu sai a ce kai ba kalla da ji kana zama cikin manya tunda manyan banza ne saboda ni abubuwan da suke aikatawa mara kyau ba su son kai ka koyi wannan abu gashi annan Muhammad sallam wannan hadisin ta hanyar yaron gani aka samu shi da yana korar yara ha a sai yake cewa ni zan koya muka wasu kalmomi sai yake ihfazillaha yahfazak shine ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kiyaye ka wanda mun fara karanta bayani na Ibn Rajab wanda ya cikin Jami'ul Ulum wal Hikam ko Sharh Arba'un an-Nawawi wanda yake cewa in fadalla shine ya'ani in hazu hudulahu ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa huquqahu ka kiyaye haƙoƙin Allah da umarnin shi da halin da Allah subhanahu wa ta'ala yi yace in kai haka ka kaudace ma abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye to shine ake cewa ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala kamar da annabi yace fa inna li kulli malakin himaqo annabi ce kowane mai mulki yana da bakin iyaka na shi ce amma iyaka Allah shine maharimuhu ka ketara abin da Allah ya haramta kuna fahimta kenan kiyaye Allah shine kaka hada cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yayi ya haramta muna fahimta ko sai yace sannan kuma ihfazillaha tajidhu tujahaka sannan yace kuma hallau ka kiyaye Allah subhanahu wata'ala za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala a gabanka. Muna fahimta, duk lokacin da wata matsala ta shige ma gaba, sai Allah ya kawo ma ɗauki. Akwai abubuwan da ka sa shiga su, kai ka yi tunanin kawai ta ƙare ma. Amma sai Allah ya ce, ai akwai ba ta ƙare ma ba, sai ka ga wani abu ya zo daga sama. In ji malam Bahaushe. kamar yadda na taɓa baku labarin wani malami da malam Mansur ya bada irin malamin nan ne mai almajirai yana ta'adda Allah ya kawo lokacin tsayiya maka ana da wani yace malam na biya ma makka ko da ya biya mishi makka an zo ana ta shirye-shirye an zo hilin jirgi kawai malam ya lalaba ji takardu sai ya sama ko kasa ka shiga jirgi babu wannan takardun sai ce lallai lokacin zuwa aiki hajji yayi kuma lokacin gwada wallahu galibin al'amuri yayi yace lokacin zuwa aiki hajji yayi gashi an biya mishi an yi komi kuma ga takardun shi na tahiya an sace shi amma kuma lokacin gwada Allah ne ke da nijayi akan komi yayi kawai ce to yi ne jirgi ne wa za ka zuwa ka ce baka ga takarduna ba kawai ce sai zamna sai ka rabbi inni maglubun fantasar rabbi inni maglubun fantasar ya Allah ni bi ai kadina ya Allah an yi nasara kaina ya Allah ban iyawa kuma kowa nawa ya kasa taimakon ka nake nema Allah yi yake yi kun san me aka yi ha daddaba shi aka yi ta baya ko da aka daddaba shi haka yayi aka miƙa mai takardun ko da aka miƙa mai ya tashi ya tafi sai mutum ya ce malam ba ka ko godiya ba ka yace ai aiko ka akai yaqini kawai yace aiko ka akai da mu ne wallahi malam ka ce nake nayi kaza nayi kaza shi ya san ba wancan bane Allah ne to wa uban wa ya aiko shi ka takardun wa ma ya ga mai takardun shi ne a to kun ga in kana kiyaye Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ka shiga matsala Allah zai kawo ma agaji kamar yadda asal wannan adda ai ta wani annabi ce ko wani annabi ne annabi nuh annabi nuh kalli yadda mutanen shi suka azabtar da shi ko ba haka nan ba cewa ke rabbi inni da auta qaumi laylan wa nahara falam illa yace Allah mutanen nan kiran su nake dare da rana ba wanda ya amshi kira na sai ɗan kaɗan daga cikin su yayi shekaru yana da'awa ƙarshe mutanen cutar da shi suke azabtar da shi suke sai yace rabbi inni maghlub ya Allah wallahi na kasa sai in galaba kaina fanta sai ya Allah ka taimake ni kun san wani abu ina muku rantsuwa da Allah na shago da wannan addu'a da kago yana sai ma wata barazana yana nuna shi yana da wani iko wanda yake da habashi ilmi ko mo isa rabbi inni maglubun fantashi ko kuma allahumma inni as'aluka fi nuhurihi wa na'udhu bika min shururi ya allah ka hauda ni kan wancan mutumin kuma ka tsare ni daga sharri shi zaka ga mutum yana jin haushin ka yana son daga ya haɗu ya ma kaza amma yana haɗuwa da kai sai jika da wani fankan fanka to in ka lura mutanen mu duk sun saki Allah ne shi yasa suke shiga cikin matsala wallahi duk sun saki duk mun saki Allah ne shi yasa kan ga matsala ta yi yawa a rayuwar mu ai kamar wancan satin ne da nace yake ta cewa yanzu Nijar ana ta kallon harkoki na ci gaba ko to amma kan lura gwamnatin mu aske ta mai da hankali kan hada da shirka a ta mai da hankali kan zinace zinace da luwaɗi a da shaye-shaye da ake yi kuma ci gaban da addu'o'in bayan Allah ne a ina muku rantsuwa da Allah na gaya muku wancan satin matakar gwamnati ba ta diba wannan alamar kan ba ku to ci gaban mai ginar rijiya ne ake dan me wace kawo zaman lafiya arzikin wace bada shi kuma duk sai a saba mushi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda biyar ko guda hudu ko haƙin sun bayyana cikin ku annabi ya ce to duk in ma ba ku ga bala'i ba ku jira sai ya zo na daga cikinsa akwai zina akwai zalunci akwai luwaɗi mine ne ba a yi babban su shine shirka da Allah ko duka suna yi kuma tsiri kuma an san ana yi kamar yadda na gaya muku yanzu kawai da ya aiki malamai alfarma kwarai da gaske ko ba haka nan bane ba wa an tsaye da wani malami ya dawo daga wani wa'azi ya ce daga wani wa'azi ya ce to na ruwa na ce ina ruwan shi daga wani wa'azi ya Allah ya kyauta to kun dai ga magabata kowane hali suke yi suna tuna Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi ya ce mishi idza fa'alta har in ka tashi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah annabi na raye amma bai ce ba in ka tashi roƙo ka roƙe ni saboda annabi ya san bai badawa annabi ya san bai amshewa annabi ya san bai kashewa kuma bai rayawa sai yace ka roƙiwa saboda Allah Allah Allah yana kashewa yana rayawa yana badawa yana amshewa to ai ka ga shi cancanta aluka annabi bai bai ko ɗaya cikin wannan ko ɗaya annabi bai sai sa annabi ce kawo ka roƙe ni ka roƙe mai badawa shine Allah shine Allah shi kadai ga shi annabin da ran shi to me kike tsammani bayan ya mutu a shi yasa yana da kyau a rika tantance mu mutanen mu su gane menene matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene matsayin Allah ba abokan juna bane ba walin juna bane alaƙa su ba ma guda bace mun gane alaƙa Allah da annabi ta wuce misali ta akamanta su annabi halittar nan ya san zo ne an yi ta baki ɗaya ba wanda ya yi shi ya sa kaga shi karan kanshi yana tsoron ka ɗauki matsayin Allah ka ba shi yanzu ya rikici saboda ni ya san wane ne Allah Allah ne da kanshi yake ce mishi la in asharakta la ya haɓa ɓamna amaluka da kai ma ka aikin ka annabi da Allah ya wanda ya ayyukan ka wala takunan da min khasirin kuma ka zamo cikin asararu shi yasa san Allah dole sai ya zama da san Allah da kake ya hina annabi yawa sannan ka samu cikakken imani to za ku ga kuma mu yanzu ana ta kullun gina muna san annabi ne ba a ma gina muna san Allah amma Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah Allah ce masu imanin da kirki sun yi sa Allah sama ga kowa. Muna fahimta? Da wahala ka je wani ya fito yana cewa yana son Allah yana kaza yana kaza yana kaza amma za ka ji ana tawaka san annabi ko? To dole sai ya zama na san Allah ya tsara na annabi wanda kake yi. Muna fahimta? In kana so ma annabi ya so ka so Allah. Muna fahimta? In kana so Allah ya soka sai ka ji an ce kuma ka so annabi ko lallai in kana son Allah ya soka zaka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba kowane san annabi bane in kai kuma zai kai ka aljanna saboda ba ga baban shi Abu Talib haka nan ne menene bai ma annabi ba ya so shi iya so amma tunda ba musulmi tunda bai musulunta ba bai da rabon komi cikin musulunci shi yasa shi addinin nan ba na gado bane sai Allah ya ce wa idza sta'anta fasta'in billah sai in ya ce in ka tashi roƙo ka roƙi Allah nan sai ce in ka tashi neman taimako ka nemi taimakon wa ka nemi taimakon Allah to nan taimako mutane suna bacewa sai ka yi mutum ya ce wani taimaka mun da lalla ɗari wai sai ɗauka ba sai ce to ai kun ce ba a neman taimako wani irin taimako ake magana sai wani taimaka min da lafiya ko ba haka nan ba wani ganawa ya mutu taimaka min ya tashi shi ne muke cewa ko annan baya ko ba haka nan ba ka taɓa ganin wanda ya mutu annabi ya tsara shi ka taɓa ganin wanda Allah ya ce talaka ne an kai haka ni ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinka roƙa ma ƴan uwan shi gafara Allah ya ce kai ka roƙa musu sama ga so 70 Allah ba zai gafarta musu ba annabi yana kuka ɗan uwan shi ne yana rungumar su yana cewa yanzu utu ba shi ba abin da nake gaya muku ba gaskiya bane ba annabi yana roƙa musu lahara Allah ya ce a'a ka roƙa musu sama da su saba'in ma shi Allah ba zai kawarta musu to ni take tsammani wani shehi wai shi ya ce ma shi ɗari ɗashi an musu garanti haka shehu tijani ya ce cikin jawahir ma'ani yace an mutu garanti in dai kana ɗari a tijaniya duka duniya ba wanda Allah ya mu wannan garantin ce shi duk da asar da kai duk aikin da ka aikata na zunubi duk makular da ka kai ta saban Allah yace shi kadai ne Allah ya ba ya dama ya sa mutanen shi aljanna ba tare da hisabi da hukuma ba duk abin da suka yi ko annabi Allah bai ba wa amman shi ya ba shi amma sai ku ci a bar yin wannan maganganun saboda ba ku san gaskiya Ah? ku ku ne ba kusa a gai haka yake ko yace wanda yake son shi wanda ya ganshi aljanna wanda ya ga wanda ya ganshi ma aljanna to ga annabi Muhammad sallallahu an ganshi an tayi wuta an an so shi an tayi wuta amma ga wani shi kuma ya ce in ka ganshi kai in kana ɗari ƙarshe ce ka kwantar da hankalinka shi yasa a ɗari su kashe mutum ba komi bane za ka ga 'yan tsumma sun yawa za ka ga zina ba komi ba ce ba nan ka sauri Profesa Dawudu Ujoji ya ce kawo lahadi inda ya je yana da mata ga littafin da rijiyar lemu ya yi kai shi Ibrahim Iyas su zina wurin su halak ce suna da bayi kwarai da gaske shan giya ba komi ba ne yake cewa kuma ko da ko in kana shari'a annabi za ka ga cewa wannan abin saɓa Allah ne amma a wurin su masu ilimin hakika wannan ba komi ba ne ba shi yasa shi shehu ibrahim iyas za ka ga ana ce mishi masanin ilimin shari'a da hakika to in karatu ya karatu sai ta daga shari'a ya koma hakika to daga an yi hakika an bace shi ne ake cewa ku kuma ba ku gane karatun eh daga an yi hakika shi kenan an yi ta karatun masu hankali an komo kowa Allah ne kowa Allah ne subhanallah sai ya ce ka sani ya kai wannan yaron shi ne wa ibn abbas da a ce al'ummar duniya mutanensu da aljannunsu su haɗu a wani wuri don su auhanar da kai kan wani abu annabi ya ce ba su isa su auhanar da kai da koji ba annabi na cikin mutane da annabawa suna ciki to gashi annabi ya ce ba sai su sa amfanar da komi ba sai abin da dama Allah ya riga ya kaddara kaji ana ta ba dai mu aka taba ba ku bar su kai ka gani wai ka gani ai na taɓa ba ku labarin wasu bokaye da muka taba a Bangladesh suka zo suna ta cika baki na ce duk ƙarya suke ƙarya na ce ƙarya suke yi mana ina zaune da cikin yini sai nake cewa ai shi yanzu sai sa amu nan abu nake ƙarya ce in ka isa kuma sa sai guda ya ce ai shi zai sa alalibi mun kuɗin da ke da kwai cikin aljihuna na ce in ka isa ka sa sai ce ai ya gano ma kuɗin ba na abu bane ba na ce ai an sace kai za ka biya kuɗi a wa zai biya cikin ni da shi an sace ana tattarza ana ayyukan su yankan wuka da yake karya ce Allah ne kaɗai yankan wuka sai wani yace a bar ni in ta hira zai tura aljanni su bani kashi har yanzu na ka ko bata hanya ne suka yi koko ya kai ba zan ko sun zo wurin ka su zo ba ya bace musu kawai ka nemi taimako Allah ka rabu da duwar da iska kawai ba wani wanda ya sai ma wani abu sai annan Muhammad sallallahu ya ce wa ilisami'u ala an yadurruka bi shay'in haka in sun haɗu dan su cutar da kai da wani abu annan ya ce lam yadurruka illa bi shay'in alkatabahu Allahu alayka ba sai su cutar da kai da komai ba sai abin da Allah ya kaddara zai faruwa gare ka ba sai su yi ma komai ba shi yasa kaga in mutum na da cikakken aqida bai tsoron kowa ya san baka yi ta kai komai ba ya san baka da komai mutum na ma balazana in baka bi mu hankali ba zan ma in kaiwa ni kake da sai ce sai in sa a sada ka da gidan sai ya dauko dukiya fara rubutu sai Allah ya zagara ya ci gaba da rubuta mana a kafin ya tada ka kuma shi a tada shi duka yana iya yiwa na so rubutu wanda ya rubuto salaitar zai tada zai sa a tada wani daga wani wuri kafin tashi ta je aka aiko mai tashi shi an tada ta daga wurin to malam bayan Allah annabi ne ya ce in dai ka kiyaye Allah zaka zaka same shi ya shiga gaba cikin harkokinka annabi ya ce arfi akul akalam magana a sake wani rubutu annabi ya ce an gama takardun ma an tattare sun bushe an yi da komi kawai rayuwa ta rasa ne biza a yi shi yasa kan mutum ya tada hankalin shi kan wani abu wanda bai kai bai kawo ba har ya sa mutum ya rinka bibiyar bokaye da wasu malaman tsubba ne ne rayuwar ciki baki daya wanda bai wuce ba duk sai ka gama tara abin da kake tara ka mutu ƙarshe ba ka ci amfani shi duk sai ka ida gama gidajen sai ka faɗi ka mutu duk sai ka ida karatun karatun ka haɗa jikulomomin ga sunan sai Allah ya ce to aikin sai dai ta cikin kabari sai ba kai mana wani malami a Nijar na yana ba da labarin wata mace wanda ta samu BAPC aka ce ta aure ta ce hasa ɗan aloli ce ta zo bisan ta aure ta ce hasa tibak ta je jami'a eh ta ce hatta ta ci baka aka ce almi ta ce ta dan liƙo jami'a ta gani sai ta ko da ta liƙo jami'a ta ce sai ta ida karatun ta ya ce ta ida karatun ranar da aka yi nomanta a wata ma'aikata an mata wani matsayi ranar da aka yi noman nata cikin daren ta mutu ka ida karatun ka samu aikin kana gobe ka fara aikin cikin daren ka mutu wani aiki sai Allah ko ba haka nan ba ni babban matsala ta da diplom daman rishin gadon duka kashe lokacin ka kai karatun ba a gadon diplom na ka ne na kai kadai ya kamata nan gaba a hindu ta haraka a ce diplom ana gadon shi kuma ka kalli wani iko Allah fa ko makabarta ka ce ba a cewa ga kabarin nan wurin jerin masu buribe ne nan jerin masu bakali nan na masu lisansu ne nan na masu masar ne can na daskarori ne duk guda ne jaririn da bai taɓa shiga kilasu ba in ya mutu tare za a jera su kullum za ka gane duniyar nan ba kwai ba ce kakka ya zauna a biya shagamtar da kai ka ce ai malam na shi tsoro kife na shiga shagulgullar rayuwa ne ba su bani dama in zo makaranta kan za a ɗauko ka samu inna ka kadun ila ujika kada an formulaki kana cikin shagulgullar za ka ji kam ka shan mala'ikan mutuwa kano lahiya ke na kawo kaina ne lokaci ya yi kai za ka kai kanka to Allah ya sa mu cika da imani shi yasa kaka yarda wata abu lafal kaka yarda wani abu aiki wani abu kasuwanci ya hana ka ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai malam muna magana hallauka abin da ya shahi gaɓoɓi wanda ya kamata a ce duk musulman da yake balibi ku gane su kowam da gaɓoɓin da kuke kallo Allah ya yi mana ni'imar su ne don mu ci amfani biyu. Amfani na farko mu ci moriyar rayuwar duniya, amfani na biyu kuma mu yi aikin alkhairi mu shiga aljanna da Mun gane, Allah ya baka kuɗi addini na neman taimako ka taimaki addini Allah ya baka ƙarfi an taɓa addini ka tashi da ƙarfin ka kare shi Allah ya baka ilimi ka tashi da ilimin ka Allah ya baka ƙarfi ka tashi da ƙarfin ka kai duka wannan to Allah ka kalli akwai wanda ya zo duniya ma babu gaɓoɓi akwai wanda yana nan babu ƙahuwa nawa ka sai wani na nan ga ƙahuwa amma ba su aiki wani na nan ga rabka rabkan kunnuwa amma ba su yi wani na nan ga tangama tangama idanuwa amma ba su gani in ya buɗe naka ya shige amma kuma bai gani ni kai ma Allah ya baka wannan shi yasa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito yake ce Imam Bukhari da Muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wani lokaci za a waye gari na adam ya samu kaso na zina ko da wani laifi ta mamaki ya kaza ya kaza annabi ya ce saboda kun ga idanuwa suna zina ko ba su yin zina kunnuwa suna yi a halishe yana yi baki yana yi zanai kwarai da gaske baki ma yana yi abuwa suna yi zuciya tana yi a zuciya ba sai ko annabi yake na zuciya shine san rai da kuma mutum ya rinka gaggata abin ko in ya samu dama ya yi to ƙarshe ta kirkin shine annabi ya ce farjin zai gaggatawa ko kuma ya karyata mun fahimta akwai wanda shi yana yi ya kashe randebu da yarinya muna fahimta ya tsara komi da komi hatta tsawon sai ta ce an yi kiranta wani uzuri ya sa ta koma sai ce shi yau zanen ya tuba baya ya tuba ne wani ƙarya ce yake yi ko to ai ka ga zuciya ta amince ai ta zuciya ke da da idanuwa kuma shi ne gani ai shi ta kuka da can ma sai mala yake ya zama wajibi ga mutum baligi ya kiyaye ganin shi da gida abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shine aka ce misali kallon mata ko wanda shi kuma yanzu na sai ce mala a wannan zamanin kallama kan ki haramu malam ba kallo aka ce ma wani za ka yi tauku wani shi kallon ai kallon ba haramun ba ne ba ka dai shi yake wani abu shi ne haramu haka kuma kunnuwa suna yi haka kahuwa suna yi annan da ce ita kuma ta kahuwa shi ne sahiya da mutum za a yi wani zure kunnuwa kuma shi ne sauraron kalmomin zinar da za su ko kuma sauraron saƙonnin da za a ba su muna fahimta shi kuma baki ba mai ba da amsa a baki mai kankan shi ne ai malamai suke cewa mene ne ke yi daga ido ya gani sai mi zuciya ta amsa daga zuciya ta amsa sai mi su baki su maganta su kunnuwa su sauraro su kamuwa sai a yaran jeru sai su kuma su yi to Allah ya tsare shi yasa ai sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kun ga ranar tashin alƙiyama wata rana ce inda Allah yake cewa al-yawma nakhtumu ala afwahihim ranar da Allah zai yi zai kame bakuna wato kallimuna aidihim ranar da ne hannuwa za su yi magana wata shahadu arjuluhu haka ƙahuwansu za su ba da shaida bima kanu yafsilun dangance da abubuwan da suka aikata muna fahimta baki bai magana ranar tashin kyama hannuwa su za su yi magana kafuwa su za su cewa tabbas an yi mu muka tafi wurin aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shi ne babban malami ibn kasir Allah subhanahu wa ta'ala yayi mai rahama yake cewa wannan aya tana bayani yace haza halul kuffar wal munafiqin yawmal qiyama halin kafirai da munafikai ranar tashin kiyama shine yankuruna majtaramuhu fi dunya lokacin da za su iya kasancewa su yi inkarin abubuwan da suke aikatawa na saba Allah a nan duniya. Menene wa ya halifuna ma fa'alu Muhammad su rinka rantsuwa kan cewa ba su aikata wannan abun ba. Fa yaqtumullahu ala afwahi sai Allah ya dance bakin su wa yastanfiqu jawarihin bima amilat. Sai gaban jikin su sini su ba da shaida sai gaban jikin su sini su yi magana dangance da abubuwan da wannan mutanen suke aikatawa. Muna fahimta, in Allah ya ce ka yi kaza in ka ce ba ka yi ba, sai hannu ya ce ba ka yi sata ba, ni ni ka zira ne in ɗauko ma abu kaza ce ba ka yi ba. Hannu ma'unga, la haula wala quwwata illa billah. A ce ka yi sata ka ce ba ka yi ba, hannu ya ce to ni nayi, ai ni ka tura da ɗauko ko? ido ce ka tana lokacin da ka leƙa can ka leƙa ka ga babu mai ganin ka sai ka zara hannu ya dan koma to bakin an liƙe balle ya ce ƙarya ce shi yasa kawai mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai sa ya yi ya zamna lafiya wanda satin can na ba ku isa ɗaya daga cikin magabata wanda suna tahiya tare da almajiran shi sun zo wani rami haka an zo sai suke tunanin to malam ya za a yi ƙeta rawan garabi inna lillahi subhanallahi sai suka ga malam ya tattare riga ya yi tsallo ya ƙetare ramin nan wanda su wasu su ba su iya ƙetare shi sai suke mamaki malam ya aka yi haka yace ina a ce ai da ina sarmayi na kiyaye ma Allah shekara ɗari da wani abu yace ai ina sarmayi na kiyaye ma Allah wannan gaɓoɓin nawa shi yasa kuka ga har tsuha na Allah ya kiyaye mu shi yasa duk mai son ya huta da duk wasu cututtuka na zamani ko kana son ka tsuwa lahiya to ka kiyaye ma Allah subhanahu wataala gaɓoɓinka lokacin da kake da lahiya lokacin da gaɓoɓin suka nemi su kasa sai Allah ya kawo ma agiri muna fahimta ai shine hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka tuna Allah lokacin da kake cikin wadata shi kuma sai ya tuna ka lokacin da kake cikin damuwa ina fahimta ka shiga damuwa tsuha ya zo amma yanzu ka kalla malam mai shekara sha biyar ishirin da biyar talatin da biyar duka jana bayan shi na ciwo ƙawar shi na ciwo duka cikin jikin baki ɗaya ciwo yake amma in ka koma shekarun baya da saba Allah bai yawaita ba ire-iren mu ba su ma san mai ciwon jiki ba tsoho za ka ga mai shekara tamanin da wani abu ya duka yana noma yanzu kai kuma da ka duka sai ka hara washi Allah ana wata riwaji wani ke gani saboda ni gaɓoɓin namu duk mun san yadda su wurin saɓa Allah la haula wala quwwata illa billah shi yasa saɓa Allah subhanahu wa ta'ala yana kashe mutum ne yana kashe gangan jikin mutum kuma ya kashe ruhi shi baki daya kuma a wayi gari mutum ya mutu shiga wutar jahannama shi yasa ina kiran kaina da matasa baki ɗaya su kiyaye wannan gaɓoɓin nasu matukar suna son su tsoho cikin aminci kaga idanu wannan naka ka kiyaye kallon abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sai ka tsoho da idanunka garas je kauye ka ga tsohi ga sunan sai shekaru ba su cin mai kyau ba su shan mai kyau amma lahiyar salau kai kana nan birni ba ka sati baka ci zago ba amma kuma ba ka sati ba ka tayi likita ba ka da lafiya ba. Sabida saɓan Allah ya kai saɓa Allah bala'i ya kai bala'i. Ka ƙi bin dokokin Allah sai likita yake to ganawa. Ka ga yau haramun ne ka ci naman shanu. Ni kuma ka ci za mu haɗuwa da kai nan mu hasa ka. Matsala mai tamshi haramun ne ka kwanta. ba taba gani ba Bremen alaji ciwon naka yayi tsanani ha can ai namun shanu da aka ce ka bar ko to yanzu har da na tsuntsaye ce ka bar naman kaji likita naman kaji ce to alaji in ka ci kuma fanta za ka ba ga da za ya dole hakura amma munafiki can Allah da yake mai abari kike bari yanzu ga dokokin likita ana bi ba makawa sai an bi su to shine da in ka kibin Allah sai Allah ya kawo wani wanda ba kuwa ba kuma ya ginda ya ba dokoki kare su. Ka kalli mutanenmu in ka ƙi sharan masallaci kai ta kasuwa. Ka kalli mutanenmu sai kai ta musu ruwan ayoyi da hadisan su kishi amma daga likita ya ce kaza babu kyau yadda ka san Allah ne ya gaya musu babu shamaki. Ko ba haka nan ba. likita ya ce in bar cin kaza. Kuma an zo an samu kaza sai kaga ya ƙi cin abin nan yana da buƙatar shi. Haka nan ne. na wata kakanmu Allah ji kanta za je likita sai likita ya ce mata ta kusa shekara ɗari in ba ta yi ba likita ya ce mata ta bar cin aran maje da abu mai ɗan zaƙi ta kiyaye da ta bar ci ko da ta zo aka yi examen sai ya rika mata waɗa tsohuwa na ce muku ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza gashi yanzu kun ki kiyayewa abin ya ƙaru ko da ta kuma ta ce ma ɗanta dama ba na gama makaryata ba ne ba mu tayi ka siyo mini nama na ta ci gaba da ci duk abin da ake ce mata tabarci da aka koma likita ce yawa haba tsoba kun da abin ya sauke shi kusa ta makarecin banza can da mun ce ba wallahi iri iri haka ta gama da tare ku tsaman na ce makareta ne ki san ban ci maka ce na ci yanzu na ci ka ce mun ci ba kun san ko bi ba dama subhanallah kai la hawla wala quwwata illa billah ila mun na ga ma makareta ne da san ko ba ka lura ko nan har yanzu da yawa daga cikin su su yarda da abin da likitoci ke gani ba ba su yarda ba amma kuma suna da yaƙini kan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya datar da mu kenan ina ji za mu iya saurara nan tunda wani hadisi nan da ke gabana shi ma ana bayani da ya kai shaida ne daga ɓallashi a ranar tashin kiyama kina abin da muka karanta ne dai Allah subhanahu wata'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana kina inda kuma mai tambaya ko kuma nori da aka ji an yi kuskure insha Allah za a iya tunatar da mu aha kinan sai zama na tashi ne zawa ina za mu tashi wa yajibu alaihi هل يحل له أن يحب لغير الله shin ko ya halitta ga mutum wanda yake baligi ya so wani abu wanda ba dan Allah ba ah ko mace ce bai halitta ka so ta ba dan Allah ba in kuma ka almeta ka almu asara Allah za ka ce ni anya ba su yi asiri da kamar sai ka yi mutu yana ta wallahi asiri ne aka mishi shi in ba asiri ba za a yi ita ma za ba in ka zo da yan walƙi walƙi ka sai da ta shigo ta gane ba haka bane ta ce in ba kaddara ba da rama ai ta sa abu Allah ya kaddara babu yadda aka iya to dama asali ba a gina abun bane da Allah shi yasa Allah yake cewa akhillahu yawma yadun ba'duhum li ba'dun adu illa al-muttaqin aha ko babu mai tambaya kenan sai mu dakata